وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala cikin wasa rayuwarmu ta kuma iso wannan rana mai albarka ranar juma'a daren asabat za mu ci gaba insha Allah darasin da muke yi muna jin fassara na ma'anonin ayoyin alkur'ani mai girma gurgudun hali cikin wannan littafi na raddul azhani ila ma'anin qur'an na shek abubakar mahmud gumi rahimahullah muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya mana muwafaka muna cikin suratul an'am za mu tashi ina tsamman aya ta 22 ne ko? na'am bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون
to ayar da ta gabaci wannan Allah subhanahu wata'ala ya ambaci cewa waɗanda babu wanda suka kai zalunci sama da wanda ya kagi ƙarya ya jingina ma Allah ko ya karaita game da ayoyinsa kuma lallai azzalimai ba sa rabauta Allah subhanahu wata'ala ya ce wa yawma nahshuruhum jami'a kuma har ilauka ambata a ranar da za mu tara su gaba daya wato ran da za a tada mutane halittu baki dai shine ranar alkiyama thumma naqulu lil ladina ashraku sannan za mu faɗa ma waɗannan da sun kai shirka tawbiqan wato za a ambata musu asalo na zargi ana zargar su akan abin da suka aikata a baya aina shuraka'ukum alladhina kuntum taz'umun ina ababan tarayyar naku wanda kuke raya annahum shuraka'ullah cewa wai su abokan tarayya ne na Allah duk waɗanda suka yi shirka suka jingina mu Allah shariki a ranar alkiyama za a musu irin wannan salam a ce ina ababan tarayyar da kuka kaddara su ma suna da wani iko suna da wani tasarrufi a wannan rana za su iya aiwatar da abin da suka gaya muku za su aiwatar domin ba abin da yake gudana a wannan wuni in ba ikon Allah al'amari ya ɓace musu Allah maɗaukaki ya ce sun malamta kun tuhum. kuma fitinarsu ba ta kasance ba bitta'i ana karantawa kuma biliya sun malam yakun فتنتهم بالرفع وقرأ بالنصب ثم لم تكن فتنتهم أي معذرتهم wato uzurin da za su bayar me ake nufi fitina a nan duniya sun aikata shirka ba za su ga haƙiƙan sakamakon shirka ɗin ba sai a lokacin wato ai a nan duniya wanda yake shirka yana ga cewa kan tafarkin daidai yake wani idan yana shirkan yana ga cewa abin da yake bautawa din yana da wani iko yana da wani saidara da zai aiwatar da wani abu duk yadda zaka ambata masa ba zai gamsu ba to amma asalin idan aka je ranar alkiyama aka musu wannan tambaya a nan ne za su ga ruwa ya ƙare wa ɗan kada to a lokacin ne kuma hankalinsu zai tashi gayar tashi kana kuma babu damar komawa baya kamar yadda a wani waje suke ambatawa rabbir ji'un la'alli a amalu salihan fi ma tarakt ya Allah ka maida ni baya duk wanda ya shirka zai fatan ya ce ya Allah ya maida shi baya duniya kenan cikin sakacin da ya yi zai kyautata to idan aka nuna musu cewa yanzu fa babu wata dama aka tabbatar musu sai dai sakamako to kaga anan ne babban tashin hankalin zai same su thumma lam takun fitnatuhum ko fitnatuhum kuma fitinar su bata kasance ba wakila wasu malamai suka ce ai hujjatuhum wato hujjarsu da za su bayar bata kasance ba illa an kalu sai dai su yi magana ta musu kawai don ba su da wani dalili da za su tabbatar ababen shirkan nasu sun cancanci abin da aka jingina musu ibn janir a tabari yana ambata cewa ai sun malam yakun ƙiluhum inda fitinatina iyahum abinda za su faɗa a wannan rana yayin da Allah ta'ala ya jarabe su da wannan tambaya ba za ta zamba i'tizaran amma salafa wai uzurin da za su bayar na abin da ya shuɗe daga gare su mina shirki billahi illa an ƙalu wannan duk yana cikin abin da malamai suka fassara shi arwazi yake ambata thumma lam takun fitnatuhum illa an ƙalu ay thumma lam takun aqibatu fitnatihim illa albaraa wato karshen wannan abin da suka bi na shirka ba zai zamba face a karshen lamari za su barwanta daga abin da suke su ba su yi ba gashi sun aikata amma a kiyama sai ce su ba su yi ba ayyukan da za a kawo a rubuce shine zai karyata da awarsu ai waɗanda suka yi tuti ya cewa su abin bauta ne to idan aka zo a ranar alkiyama za su musa su ce mu fa ba mu ce muku komi ba ubangai ya kansa iblis in an shiga wuta ko kuma a lokacin da aka musu hukunci da shiga wuta shi da waɗanda suka bi shi shi ma a lokacin zai baranta daga abin da mutane suka jingina masa cewa ya fashe su zai ambata musu cewa shi fa bai ce musu komi Allah ya musu alƙawari inna Allah wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum Allah ya muku alƙawarin gaskiya shi ma sai ya ce yayi wa mutane alƙawari na ƙarya dan radin kansu ne suka zabi rudin sa amma sun ganshi shi bai zo ya ce musu komi ba to kaga duk wani ma'abucin shirka duk wani ma'abucin kira zuwa bata a ranar alkiyama zai barwanta to kaga wannan shine abinda arwazi yake nufi wato fitinar tasu ba za ta zamba illal bara'a kubuta kawai za su nemi su ce su ba su aikata hakan ba ittabara allazina tubi'u min allazina taba'u wa ra'aw al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab waɗanda aka bin ma za su baranta su ce su ba su kira waɗancan ba fa za ce su ba su ba su su ba su suka kira su ba saboda a lokacin duk wani hanyar sadarwa ta katse a tsakaninsu kuma sun ga hukuncin Allah ayanan to shine Allah ta'ala ya ce thumma lam takun fitnatuhum fitinarsu a wannan lokaci ba za ta zamba illa an kalu face dai faɗinsu da za su yi suna masu miƙa uzuri ko kuma fitinarsu dama da suka saba yi akan ɓata akan ƙarya tunda shirka ƙarya ce to a kiyama ma za su sake yin wannan ƙaryar amma ba su da wani uzuri da za su faɗa ai qauluhum wa hum fi an-nar yu'azzabun ba abin da za su faɗa alhali suna cikin wuta ana azabtar da su illa an qalu face kawai su ce wallahi rabbina ma kunna mushrikeen su ce wallahi ya ubangijinmu bil jar rabbina na'at kina wa qura'a bin nasbi ala nida akan ce wallahi rabbana ya zamanto siga kenan alan nida kenan akwai mahzufi shine wallahi ya rabbana ma kunna mushrikin ai wallahi ubangijinmu ba mu kasance mu masu yin shirka ne bika game da kai ba kaga za su karyata kansa za su karyata kansu da kansu a lokacin yawma yawaddu alladhina kafaru wa asaw ar-rasula law tusawwa bihim al-ard wa la yaktumuna allaha haditha ranar da waɗanda suka saba ma Allah suka saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za su burin ina ma su ma a shafe ƙasa da su a lokacin da za a ce ma dabbobi su kasance turbaya to sai su dinga faɗa su ma ina ma da za a shafe su law tusawwa bihimul ard kaga law nan tamanni ne ina ma kuma abin ba zai samu ba wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba to Allah subhanahu wata'ala ya ce unzur ana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam abinda zai kasance a kiyama game da masu ƙaryata shi game da masu yin shirkan nan a yanzu ka duba ya Muhammad ya kai Muhammad kaifa kadhabu ala anfusihim yadda suke ƙaryata kawunansu sun faɗi magana amma sun ce ba su faɗe ta ba menene zai ƙaryata su littafan da za a kawo kuma ubangiji ma zai ƙaryata su bi nafi shirki anhum za su yi ƙoƙarin korewa shirka gabarinsu cewa ba su yi ba Allah ya ce wa balla anhum ma kanu yaftarun abinda suka kasance suna ƙagawa na ƙarya alallahi ga Allah mina shirka cewa Allah yana da abokan tarayya wa shafa'atuhum lahum da kuma cewa abokan tarayya za su cece su yanzu ya bace musu abinda bawashi ya ce ruwa ya kare wa ɗan kada ko sai ya san tai ba wajen buya yanzu ya bayyana to don haka su ma abinda da suke lalume din ya bace musu ai kaga kawalwal ne ya suka bi Allah ka shirar da mu hanya madaidaiciya kuma a wani waje kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ambata cikin suratul arafi za su yi itirafi idan aka amce in aka tambaye su aina shuraka'ukum alladhina kuntum taz'umun qalu dhallu anna sai su ce sun bace mana ba mu gansu ba a cikin rububi saboda jama'a sun taru ba mu gansu ba muna neman su ne ko za su iya aiwatar da wani abu Allah ya ce wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin daga baya sai su bada shaida makawunan su cewa fa su fa ashe kafirai ne tabbas sun kafirce ma Allah subhanahu wata'ala thumma bayyana halal kuffar ma annabi fi makkah sannan sai Allah ta'ala ya ambaci halin kafirai yanayin da suka kasance tare da annabi yadda suke mu'amalantarsa a makka faƙala sai Allah ya ce tun da dama wannan sura makiya ce Allah ya ce
ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا يقول الذين كفروا إن هذا وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون
الله تعالى يتي wa minhum kuma daga cikinsu su irin waɗannan mushirkai a makka waɗanda suke ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam man yastami'u ilayka akwai wanda yake shaurararka idan qara'ata idan kayi karatun alqur'ani ka san jillun su ba sa san sauraron alqur'ani saboda alqur'ani yana iya ratsa zukata kuma sukan hana mutane kar su saurara alqur'ani la tasma'u li hadha alqur'ani walgaw fihi la'allakum taglibun hana mutane saurara suke to amma a cikin nasu akwai ɗaiɗaiko waɗanda suka kasa kunne su ji abin da annabi ya faɗa a cikin nasu akwai waɗanda Allah ta'ala kuma ya shirya da su ta haka wasu kuma suna kasa kunnen su ji don su yi izgili ne ma annabi a abin da ya faɗa to Allah maɗaukaki ya ce wa minhum daga cikinsu man yastami'u ilaika akwai wanda yake shauraranka wa ja'alna ala qulubihim akinnatan amma kuma sai muka sanya wani rufi a kayan zukatan nasu a ghatiyatan an sanya wani wato ɗauri an sa wato yibki a kayan zuciyarsu an yafqahu yadda ba za su iya fahimtar alqur'ani ba yafhamu qur'ana ba za su iya fahimtar sakon da ke ciki ba dan haka koda sun ji ba za su iya masa kyakkyawar fahimta ba ka san mutum gurgurdan yadda zuciyarsa take gurgurdan yadda yake fahimtar magana kenan gwargwado yadda zuciyar mutum take gwargwado yadda yake fahimtar magana idan mutum yana kaddara cewa abin nan shi bakar magana za a gaya masa to idan aka gaishe shi ma sai fassara ta a matsayin bakar magana ko ba haka ba ne to tun da zuciyarsu ba ta da kyau sauraron da suke wa annabi sallallahu alaihi wasallama ba su ma a tafahumin ba ne ba sa fahimta ba za su yi kyakkyawar fahimta ba so suke su gane kuskure a cikin maganar annabi ko su samu abin da za su soke shi a kai kuma babu masoka waje anna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu mun sanya dauri akan zukatansu yadda ba su iya fahimtar alqur'ani wa fi adhanihim waqra kuma a cikin kunnuwansu an sanya musu kurunta kurunta wato zuciyar ba za ta kunnan ba zai iya isar da sakon zuwa ga zuciya don ta fahimta ba ka san ita zuciya kome yanayin tasiri ne daga gare ta shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ya ambata mana ita ce ginshiki a jikin gabbai inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al jasadu kulluhu wa idha fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalb a jiki akwai tsoka in ta yi kyau to jiki ma yakan yi kyau wato in ita a gyara take jiki ma sai ya zamanto ya kyautata amma idan ta lalace to jiki ma yakan lalace saboda ita ce ginshiki da take ba da umarni annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan tsoka ita ce zuciya to tunda Allah subhanahu wataala ya sanya rufi a cikin zuciyarsu ba za su ji wata magana mai kyau da za su fahimta ba tunda Allah ya sa kurunta a kunnansu ba za su ji wata magana wadda za ta kai zuwa ga zuciyarsu ba saboda zuciyar dama ta ki kunnan ya kasa kunne na fahimta fala yasma'una sama'a qabulin ba sa shauraron alqur'ani shaurare da za su amsa qala al-kalbiyyu alkalbi yake faɗa kamar yadda ya zo cikin tafsirul bagawai ijtama'a abu sufiyana wa abu jahalin wal walid ibn al mughira wan nadr bin al harith wa utbatu wa shayba ibn rabi'a wa umayyah ibn khalaf wal harith ibn amir kaji waɗansu manyan quraishawa masu cutar da annabi waɗanda suke da dukiya abu sufyan da abu jahal da walid ibn mugira shi da ya fi kowa dukiya a cikin ƙuraishawa shi ne kuma mahaifin khalid ibn walid amma ya mutu kafir da nazar ibn al-harith da utba da shaibatu kaninsa ‘ya'yan rabi'a waɗanda su waɗannan ƙabilarsu ɗaya da abu sufiyan da umayyatu bin khalaf da harith ibn amir duka waɗannan manyan ƙuraishawa ne waɗanda suke kafirai kuma dukkansu sun mutu a cikin kafirci in banda abu sufiyan to suka hallara waje guda yastami'una alqur'ani sai suna jin abin da annabi yake faɗa domin annabi yakan je ƙaba tunda farfajiya ce fili ne masu zuwa ɗawafi na yi masu bautan gumakansu da suka ajiye a wajen dunnayi sannan a gefe guda kuma akwai darun nadawa wanda manyan ƙuraishawa suke hallara a wajen suna hutawa su tattauna kuma matsalolin abin da ya shafe su to annabi yakan je inda mutane suke hallarai babu ya ƙaba ɗin yana musu wa'azi to sun zo sai suka ji annabi yana karanta alkur'ani sai so kasa kunne suna ji faƙalulin nazar sai suka gaya ma annazar ibn al-harith ya aba kutaiba ma ya ƙoli muhammadu shin mai muhammad yake faɗa ne kam ƙala sai shi annazar ibn al-harith ya ce ma adari ma ya ƙulni ba fahimci me yake faɗa ba غير أني أراه يحرك لسانه ناقدي كوي ينا موسى حرشنسا كوي ناقدي ينا موسى باكي ويقول أساطير الأولين كما ينا فدان تاسونيوي إرن متانا دا كاجفا وتاسونيوي إرن متانا دا إن أنفدي kisoshin adawa da yadda aka halakar da su da samudawa kasan wata mu'jiza ta Qur'ani shi ba labarin yake bayarwa ba shi ba labarin yake bayarwa ba yana bayar da kissas ne akwai bambanci a tsakanin labari da kuma kissa kuma dukkan kissas yana bayar da sunan lil'ibar shi yasa ba za ka ga Qur'ani ya dauko labarin daga farko ya kai karshen sa ba ba ka ganin haka a Qur'ani a ɗauko labari daga farkonsa a kai ƙarshensa sai dai kaga an datsa haka labarin yake kasancewa datsa ake yi in an datsa a wani waje ma sai a sake ambatawa saboda a samu abin lura ne iya darasin da ake so a isar maka nan ake cirowa sai a ambata ko da kisan annabi yusuf wanda ita tafi tsayi a cikin alkur'ani wadda aka kawo ta ita ma ba cikakken labari ba ne an kawo maka ne abubuwa da za ka iya fahimta a ciki don ka sami izina ka riƙe izina a cikin al'amura abinda ya kama darussan dai suna da yawa a cikin surutu yusuf darussa ne masu yawa mafi girma shine tauhidi ana nuna juriya ana nuna uwantaka juriya kuma akan musiba juriya akan musiba janibi ɗaya juriya kuma akan kin saba ma Allah janibi daya dan duk dauriya ne as-sabr as-sabr ala al-adha shine wanda yaqub yayi as-sabr an al-haram shine abin da annabi yusuf yayi kuma sannan ya hada dubbiyun yayi as-sabr ala al-adha din har ila to kaga duk irin wannan abubuwan ne suke zuwa ba za ka ga an ce maka an ambata maka lokacin da aka haifi annabi yusuf ko kuma sunan gyatumarsa ba ambata maka ba ba a bukatan wannan ba har qur'ani yake ba bible ne za ga an ce wane ya haifi wane sannan saboda mutum ne ya tsara amma waɗannan kisas din ba daga mutum ba ne shi suka salonsu sai bambanta iya darasin da ake son isar maka shi ake so to shi da yake shi bai samu fahimta ba tunda ai dama Allah ya ambata waja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu to shi yasa sai yace kawai annabi yana faɗan labarai ne tatsuniyoyi ma ya kira su tatsuniyoyi ne asadirul awwalin tatsuniyoyi ne irin na mutanen farko mithlu ma kuntu uhaddithukum anil qurunil madiya irin labaran da nake baku labari na al'umomin da suka shuɗe shi yana yin yawace yawace a duniya yana samuwa labarai labarai na mutanen da yana zuwa ya faffaɗi labarai irin waɗannan dare dubu da ɗaya misali wa kana nazar kathirul hadithi anil qurunil madiyati wa akhbariha domin nazar yana yawan ba da labari a mutane na al'ummomin da suka shuɗe da labarbaransu faƙala abu sufiyan abu sufiyan shi kan a lokacin sai ka da baki sai ce inni araba azama ya ƙolu haƙƙa amma ni ina ganin wani abin da yake faɗa fa kamar gaskiya ne kaga ai shi akwai shi yasa sai haske ya shiga zuciyarsa ko faƙala abu jahal abu jahal fir'aunu hadhihi al-umma da yaji ya faɗi haka sai ce kalla yace faufau la tuqiru bi shay'in min hadha kada ka kuskura ka tabbatar da wani abin da Muhammad ya faɗa wato a tsaya akan abin da an-nazar ibn al-harith ya faɗa a sardir al-awwali kar a yadda a tabbatar da wani abu saboda su manya ne in suka tabbatar to mutane sun yarda in suka karyata to za su hana wasu ma bi ko da kuwa sun sun yarda wafi ruwayatin a wata ruwaya sai abu jihal yake cewa almautu ahwanu alaina min haza ai a ce dun mun mutu shi ya fi mana ma sauƙi a kan mu yadda da abin da muhammad ya zo da shi ai su suke cewa ba za su imani da annabi sallallahu alaihi wasallam walau ji'na bi kulli aya ko ko da ya zo musu da kowace irin aya ne ba za su yadda da shi ba duk mu'jizar da ya zo da ita ba za su yadda da ita ba Allah ta'ala ya ce wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha kuma inda a ce za su ga kowace irin aya ne ma ba za su yi imani da ita ba mana duk abin da Allah zai aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ba za su imani ba me yasa saboda Allah ya ambaci cewa waje alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra to wanda ku Allah ya masa wannan tarkon ai ba zai samu shirya ba domin wanda Allah ya shirya ai shine shiryayye man yahdillahu fa huwa almuhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida to in Allah bai bawa mutum kyautar imani ba wallahi zuciyarsa ba za ta yadda ba shi ya saka waɗanda suka rayu da annabin da yawa suka mutu cikin kafirci gashi sun gan shi sun san gaskiyarsa sun ba da shaida a kansa amma kuma ba su imani ba saboda Allah bai nufe su ba wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha la'anna kufrahum nashi'un an inadin domin irin su Abu Jahal da irin su wato Walid ibn al-Mughira irin su Utuba ibn rabi'a kaga wannan duk kowa jagora ne a cikin jama'arsa jagora ne a kabilarsa alwalid ibn al-mughira da shine jagora na banu makhzum bayan mutuwarsa kuma abu jahalin ya zan shine jagora kabilar su daya kamar utba da shi da abu sufyan su kuma duka su yan kabilan abdushams ne kaga su suna dangantaka ma da annabi ta sama to su utuba lokacin da aka kashe shi da shi da Abu Jahal duk tare aka kashe su a da dan uwan nasa ma Rabi'a duk ta a Shaybatu kai duk tare aka kashe su a yakin Badar to su kafircin da suke yi kafirci ne wato na girman kai duk lokacin da mutum yake gaskiya saboda girman kai to zai wahala ya yadda da ita inda ya girman kai ne amma mutumin da bai bi gaskiya ba saboda jahilci to lokacin da aka sanar da shi zai iya karba amma wanda yake gaskiya saboda girman kai to yakan yi wahala kaga kaman su fir'auna girman kai ne ba bai sani bane yana sani wallahi ai Allah cewa ce wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa sun tabbatar sun musa alqur'ani sun musa abin nan sakon da annabi Musa ya zo da shi sun musa tauhidin da ya zo da shi da baki amma wasu taikana ta anfusuhum zuciyarsu kuma ta yadda ta tabbatar abin da suke faɗa gaskiya ne amma me yasa suka musa da baki zulman saboda shirka saboda zalunci shirkar da suke so matsayin da suke so uluwan da girman kai to shi saka har sai da lamarin ya zo ƙarshe tukunne ce amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin Allah ya ce al'ana wa kada sai ta qablu kunta minal mufsidin sai abun bai masa amfani ba to kaga sai ya zamanto shi fir'auna ma yafi abu jahal abu jahal da annabi ya kira shi fir'aunu hadhihi al-umma wallahi lokacin da yazo mutuwa ma zagin annabi yake yi a badar ma an kada shi dan yara ne mutanen madina yara samari guda biyu suke wasan kula da shi kamar yadda sa'ad ibn abi waqqas ya rawaito an dauki sahu yace da ya duba ta gefen nan sai ga wani yaro da bai wuce shekara 17 ba ya duba ta gine ga wani shi ma bai wuce 18 ba sai shi a zuciyarsa ya so ina ma da a ce waɗansu zarata ne gefe da shi don su riƙa yin ɗauki tare to kafin a fara yaƙi sai ji wannan yara ya ce ya am a ta'arifu a baji hali babba ka san abu jihar babban na girmamawa ne irin yadda ake faɗa ga wanda kasancewa tsaron babanka ne ba wai don babban su bane a dangantaka ka san abu jihar ya ce me wa ma sha'anuka bihi me ya haɗa ka da shi me batunka sai ce naji an ce a makka shine babban wanda yake cutar da annabi wallahi idan har Allah ya nuna mun idauna idansa a yau sai dai abinda Allah ya hukunta wanda zai riga mutuwa tsakanina da shi abin sai bashi mamaki sai ya ji ɗaya yaran shi ma ta gefe shi ma ya faɗa haka kuma wallahi su sai kashe shi an fara yaƙi kenan ya ga Abu Jahal sai ya ce kun ga wancan mutumin zai ce to shine Abu Jahal shi ya ci gaba da yaƙi ashe yara su suna fakon abu jihar kuma kansa suka yi kuma namiji ne mayaƙi ne ba ba na wasa ba abu jihar amru bin hisham babban mayaƙi ne amma Allah ya ɗora yara don a nuna ya walakanta ba shi yake walakanta annabi ba to sai Allah ya kawo yara suka walakanta shi sabon kamu sabon huji wanda ba su taba zuwa yakin ba sai a lokacin su suka zo suke wasan kura da shi suka sassare shi suka bashi jini yana zuba in an bashi a hakan ma mutuwa zai yi ana cikin yakin sai ga kuma abin nan abin nan abdullahi ibn mas'ud abdullahi ibn mas'udin ya ganshi shi kuma sai ya karasa shi to hatta a wannan lokacin ma zagin manzon Allah yake yi to kage sai fir'auna ma ya shi ko to shi yasa nan Allah ta'ala ya ce wa in yaraw kullu ayatin la yu'minu biha da kowace irin aya duk mu'jizar da suka ga ba za su yi imani da annabi ba saboda ku kafircin su na girman kai ne la an jahalin ba wai bisa rashin sani bane suna sane Allah ce hatta idza ja'uka har sai lokacin da su waɗannan mutane in sun shaurari alqur'ani kuma sai suka zo wajenka yujadilunaka suna yin kokarin yin jayayya da kai ya ƙulun lazina kafaru waɗannan da suka kafirta sai su dinga cewa in haza ai wannan bai san ba illa a saƙirun awwalin face tatsuniyoyin mutanen farko ne kal'abahiki wal a'ajibi labaran da za a faɗa ana dariya wato labarai na ban dariya da labarai na ban mamaki wato shi ne alkur'ani su a wajensu jam'u usquratin bil dhammi tasuniyoyi kenan to sai suka ce alqur'ani bai zan ba ku duba bai da suka yi annafi wal ithbat in hadha sun kore ai wannan bai zaman to ba sam illa face kawai ku ga yadda suka yi ba annafi wal ithbat su tabbatar da kin yadda da alqur'anin su a wajensu qur'ani ba komai bane sai wannan duk wani abin da za a faɗa saɓanin wannan su a wajensu ba haka ƙur'ani yake ba a wajensu a saɓiru awal ne kawai shi kenan zance ya ƙare Allah ta'ala ya ce wa hum yanhauna anhu su hum din nan ahlu makkata al-kuffaru wato mutanen makka kafiran suna hanawa yanhauna nasa anhu suna hana mutane gabarin annabi anhu aye an ittiba'in nabi sallallahu alaihi wasallam suna hana mutane kasbi annabi wayan auna kuma suna nesantarwa ayyata ba'aduna anhu suna nesantarwa gabaransa ai atba'an nabi sallallahu alaihi wasallam wadanda suka ba annabin ma suna koran su akan su yi nisa da annabi sun hana musabun masu zuwa waɗanda suke tare da shi ma suna so su kore su wakila wasu malamai suka ce yanhauna nasa an tahqirihi suna hana mutane kasu walakanta annabi limakanatihi indahum saboda matsayin da annabi yake a wajensu daga babban gida yake gidansu su ne custodians na ƙaba su suke da haƙƙi na asikaya shayarwa duk lokacin da aka zo aikin hajji tun abdulmuttalabi kakan manzon Allah sallallahu alaihi mahaifin babansa su ne suke shayar da masu zuwa aikin hajji na zamanin jahiliya to wannan matsayin ba a bayarwa sai ga mutumin da yake babba sai haula da take manya su ne za su dinga ɗebowa ruwa a zamzama suna ba wa mutane suna sha su jawo da rijiya ce ana jawowa su jawo suna ba wa mutane to suna da matsayi ba kowa isa yi wannan ba wani daban wanda ba su bai isa ya zo yi ba to kaga gida ne wanda yake babban gida to idan wasu za su zazzagi annabi waɗanda ba ƙurashawa ba za ce a'a ku sha huruminku mutanen nan gidansu babban gida ne eh kar ku yadda ku muzanta mana gidansu kuma amma sun ki annabi yanhauna nasa an tahqira ila makanati indahum wala yu'minuna bihi ko ba za su imani da annabi ba wa in yuhlikuna kuma ba su zan suna halakarwa ba in ay anhu ne santa da suke yi gabaran annabi illa anfusahum face kawunan su kawai la'anna dararahu alaihim domin sakamakon cutarwar da suke yi ba ga kowa zai fada ba ga kansu ne wa ma yashkurun amma fa su ba su kankance da haka ba bi zalik wakili wasu malamai suka ce nazalat fi abi talibin ita wannan aya wa hum yanhauna anhu wa yanauna anhu suna hanawa gabaransa kuma suna nesanta daga gare shi sun ci ayat ta sauka ne akan abu talib kana yanha an azabu yana hana mutane kada su cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam wala yu'minu bihi kuma ba sa yin imani da annabi sallallahu wala yu'minu bihi kuma bai yi imani da annabi wato shi Abu Talib yana bawa annabi sallallahu alaihi wasallama kariya ba zai taba yadda a taba annabi ba amma kuma ya yin imani da annabi haka ya mutu a kafir to sai aka ce wannan aya ta sauka ne a kansa wa hum yanhauna anhu wa yanauna anhu suna hana mutane kada su cutar da shi kuma suna kin yin imani da shi kwatance ne na Abu Talib da waɗanda sun kai kama da shi Qurayshawa sun zo wajen Abu Talib sai suka roƙa suka ce kun ga wannan kaga wannan dan naka yanzu in ka yadda kaga yana ta muzanta mana ababen bautanmu gumakanmu yana kaza yana kaza ya raba zumunci waɗansu sun yadda da shi waɗansu ba su yadda da shi ba ya saka zumunci ya ɓaci a tsakanin dangi ya kawo mana ɓarna da fitina da waye yanzu muka ba mu shi sai mu je mu kashe za mu ba ka duk wanda kake so a cikin ƙuraishawa saurayin da ya fi kowa kyau ya fi kowa diri ka zaɓi wanda kake so mun baka shi a matsayin ɗanka ya ce ku dai ku da hankali na ɗauɗana na baku ku kashe kuma kuma ɗanku rike wani irin ɓatan basira kuke da shi wani irin ɓatan basira ne wannan ya ce wallahi ba zai bayar da shi ba shi ne a cikin ƙasidarsa yake ambatawa ya ce wallahi don yasilu ilaika bi jam'ihim hatta uwassada fi turabi dafina yace wallahi da za su haɗu baki ɗayansu duk su hallara su ce wa za su cutar da kai wallahi ba za su ba zan bari su cutar da kai ba sai dai in an mun fulo da ƙasa an sana kabari an binne ni eh yace hatta uwassada fi turabi dafina فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر بذاك وقر منك عيونا yace fasda bi amrik ka tsage al'amarinka fasakwai bi zaka faɗi wannan saƙon naka da ka zo da shi a wajen kowa ma alaika gababatun dan wallahi baka da manƙasa baka gaza kowa ba kai ma daidai kake da kowa ba wanda ya fi ka daraja faɗi abin da kake so duka faɗa wa karwa minka uyuna idanunka ya sanyi ma na ka samu sanyin zuciya faɗi kai ma abin da kake so kai ma ɗa ne kuma ɗan ƙuraishawa kuma ɗan makka gida mai daraja ya abin da ka so ba wanda ya isa ya ya taɓa ka fasda bi amurka ma alaika gababatun kuma yake cewa wada autani eh wada autani wa za'amta annaka nasihi wa laqad sadaqta wa kunta qablu amina ni din ma ka kira ni ka raye cewa wai nasiha kake mun akan nazo na ba addininka sai ce wala qasadaqta amma fa gaskiya ka faɗa wala qasadaqta wa kunta qablu amina ai kafin ka zo da wannan sakon kai amintacce ne ba mu san ka da kadaya ba wannan hudu a cikin kasidar sa yake faɗa Abu Talib har ma sai yake ambata cewa wada'autani wa za'amta annaka nasihi ولقد صدقت وكنت قبل أمينا وأردت دينا قد علمت بأنه من خير الأديان البرية دينا yace ka bujiro da wani addini wanda ni ku tabbas na san wannan addinin naka yana daga cikin mafificin addinai na duniya yana cikin mafifitan addinai na duniya kaga ya yadda amma abin da ya hana shi sai yace walaulal malamatu aw hadaru masabbatin lawajatta ni samhan bi zaka ya mubina inda ba dan ina gudun kar a zarge na ce na ba addinin yara ba eh laulal malamatu aw hazaru masabbatin ba dan ina karewa kar a zazzage ni ba lawajatta ni samhan bi zaka mubina ni ba da ka same cikin dadin rai na bayyana shiga addinin naka abin da ya hana shi kenan al malamatu wa hazaru masabbatin matsayi kana ji kai shekaru shekaru yana ga shi yanzu mai tsofo ne ɗan shekara tamanin da kaɗan a lokacin da ake wannan gwagwagwa suka shiga shi'ib ya kai shekara tamanin da biyu tsufa ta hana shi yadda hirakala shi ko mulki ne hana shi ya shiga shi ma ya yadda da annabi ba hirakala sarki romawa to da ka abu su abu talib ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kariya iya kariya kuma ba a fara cutar da annabi sai shekarar da ya rasu har lokacin da aka zo aka ce to tunda ba za ka ba da ɗanka ba mu yanzu za mu rubuta yarjejeniya tsakanin shugabannin ƙuraishawa za mu ware ku eh za mu ware ku za mu muku dangwal falaku eh kamar dangul falaku ba za a saya a wajensu ba ba za a sayar musu ba ba za a aura ba ba za a auren musu ba ba za a musu makai don tsabar shegantaka idan ayari suka tafo da abinci makka don gudun kada ma banu hashim su je su saya sai su tafi bayan gari je sai abincin ba za a shigo da shi gari ba shi kuma abu talib don gudun kada a cutar da annabi sai ya ce to akwai wata shigifarsu shi'ibir shi'ibir abdulmuttalabi ta kakansu ne duk dangi a tafi wajen kwai da kwarkwata mu je mu tantunanmu a wajen mu zauna barin gidajen su fa suke sau koma can don suna gudun in suna zaune a cikin gari za a lallabo a kashe annabi mu je mu taru duk gaba ɗaya waje ɗaya da ba wanda isa fi natarautin a haka suka je suka shekara uku ba cikin yunwa aka hana su abinci aka hana musu kome shekara uku wannan da ya yi sadaukarwa ne shine jagora don me don ya ba da kariya a annabi amma kuma bai yarda da annabin ba to shine aka ce wannan aya ta sauka a kansu a nan ne ma yawan nan ƙasidar salamiyya ko ƙasidatu abi talibin lamiyatuhu al-mashhura eh wanda yake yake abin nan ma sauran danginsu kaga akwai abdu shams akwai naufal su ma danginsu ne kuma dukkansu sun haɗu su ma a wajen cutar da su domin kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na uku shine abdu manaf abdumanaf abdumanaf ibn qusay ibn murwata shi kuma abdumanaf ‘ya'ya hudu ya bari a duniya ya bar abdushams ya bar naufal ya bar muttalabi ya bar hashim ‘ya'ya hudu shi ne abdumanaf wannan ‘ya'ya hudu ya bari to kaga abu wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai shi ana cewa cikin kabilan Banu Hashim yake ko to kaga Hashim shine zuriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ce Banu Hashim saboda zuriyar ta fada da tayi yawa to sannan akwai Banu Abd Shams Banu Abd Shams kuma Utubatu bin Rabi'a da Abu Sufyan a cikin kabilan Banu Abd Shams suke shi ya saka lokacin da Herakla ya ce wane ne ya fi kusa da annabi abu abu abu sufiyan ya ce ni ne eh sun hada kaka na uku abdumanaf kakaninsu cikin umomi ne to kaga abdushams abin nan shine inda su utuba suka fito manzon Allah kuma sallallahu alaihi wasallama daga banu hashim to shi hashim shi kuma shine shi ya haifi abdul muttalib shi abdul muttalib fa inkiya ne ba wai asalin sunansa bane ba inkiya ne ba wai asalin sunansa ba sunansa shaiba shi kakan manzon Allah wanda ya haifi babansa shaiba gyatumarsa ta sa masa wannan suna gyatumarsa kuma yar madina ce shi hashin babban mutum ne shine wanda ya fara babban dan kasuwa ne wanda ya wannan abinda aka ambata rahilatar shita'i wa saif shi ya sunnanta mu quraishawa wannan tafiyar lokacin bazara ya tafi kasar sham lokacin rani ya tafi ai lokacin sanyi ya tafi kasar sham lokacin bazara ya tafi ya tafi ƙasar yaman wanda har suke wannan kasuwanci yin tijara da ba san kasuwanci ba shi sunanta musu wannan kasuwancin to a irin wannan rahila din nasa da zai ne zuwa ƙasar yaman yana dawowa sai ya yada zango da zai tafi kai sai ya yada zango a madina ya tsara a lokacin sai ya aure da ya aure ya zauna ya angwanci da matarsa sai kuma ya tafi da ya tafi a dawowa kuma bai ma daɗe da kamowa hanyar zai dawo ba sai Allah ya yi masa rasuwa ashe matarsa tana da juna ‘yan uwansa ba su sani ba har aka haifi ɗa kansa da furfura sai uwar ta sa masa shaiba furfura shi ne ai shaiba sai ta sa masa shaiba su ba sani ba sai da yaron kai shekara bakwai ko takwas ko zuwa goma abin da ya kama da haka danginsa sai suka ji labari musamman wan baban nasa muttalabi muttalabi na abdimanaf shi da ya ji labari sai ya taho sai ce dan uwana ya zo kaza kaza eh kwarai da gaske kuwa ai gashi har ma ai da ta haifi da kaza kaza kaza ba mu san ina ina ya fito ba kaza to ai ga mu dangi ku ba mu shi shine sai ya dauki dan sa dan kanin sa kenan ko sai ya tafi da shi makka lokacin da ya fara shigowa makka mutane anan da suka ganshi sai suka tsammata bawa ya sayo tunda idan an yi tafiya akan sayo bayi a taho da su sai suka tsammata bawa ya sayo sai suke cewa abdu muttalabi shi sunansa muttalab wan babansa ne babansa kuma hashim ya rasu ya je ɗauko ɗan hashim to sai suke ce shi abdul muttalabi sai aka ce a daga baya suka fahimci ashe ɗan gina hashim ne a ashe ɗanka ne ɗanka ne to wannan inkiyar kuma ta riga ta kama shi sai ake ce masa abdul muttalabi shi ne haifa abdullahi ko to a lokacin shi ne shi yake ambatawa kuka a kayansu khalilayya ma uzuni bi awwali azilin bi aswaga min haqqin wala inda batili walamma ra'aytu alqauma la wudda fihim aw ta abinna nuskan walamma ra'aytu alqauma la wudda indahum wa qad qata'u kullal qura wal wasa'ili har inda yake cewa jazallahu anna abda shamsin wa naufala hukumata sharwin ajilin ghairi ajili wato yana roƙon Allah ta'ala ya saka musu akan waɗancan dangin nasu ƴaƴan baffaninsu da ƴa zuriyan abdu shams su abu sufyan kenan da utba da su shaiba ibn rabi'a da kuma dangi har ilau dangin abin zuriyan naufal irin su nazar ibn al-harith yake cewa Allah ya mana sakayya a kayansu kuma ya musu horo tun a nan duniya tun da wurin horon ya zo karma a jinkirta shi to har zuwa ƙarshen wannan ƙasidar ta salamiya wanda yake kokawa na irin yadda aka musu to nan shine wasu malamai suka ce wannan ta sauka ne dangane da shi da Allah subhanahu wata'ala ya ce wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu wa in yuhlikuna illa anfusahum wa ma yashkurun to akwai hadisi daga Abdullahi dan Abbas wanda Muslim ya rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ahwanu ahlin nari azaban Abu Talib wanda yafi saukin azaba a cikin yan wuta shine Abu Talib wa huwa munta'ilun bin alaini min narin yaghli minhuma dimaguhu za a sanya masa takalma ne na wuta da za su dinga bin ɓargonsa suna ta farfasa masa kwakwalwa shi ne fi sauƙin azaba a cikin yan wuta takalma za a sanya masa na wuta suna ta farfasa ɓargonsa har zuwa kwakwalwarsa wata rana abbas ibn abdulmuttalib ya tambayi manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah abu talib ai shi kuma abu talib menene ma abbas mai dan abbas ne wansa ne abbas kan ba shi ne dan auta ba abbas ibn abdulmuttalabi duk da cewa tsaran annabi ne shekara biyu ne ya ya ba wa manzon allah sallallahu alaihi wasallam to ya san irin gwagwarmayar da abu talib ya yi wajen ba da kariya a annabi sai yake tunani wannan abin ko zai amfanar da annabi ai ko zai amfanar da shi Abu Talib sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce laula ana lakana fi darkil asfali minan nar ba dan ni ba da Abu Talib zai kasance a darkul asfali minan nar na nifaka dama me nifaka bayyana imani a boye kafirci to shi ya san imanin amma ya kiyaye to saboda addu'ar annabi ne sallallahu alaihi wasallama ta amfanar da shi sai zamanto ahwalu ahalin nari azaba wanda yafi saukin azaba a cikin yan wuta shi sakamakon sa kenan Allah ka tsare mu da wuta kaga shi ba kowa ya halakar da shi ba jin shekaru da kuma qurana usu'i su Abu Jahal ne suka tsaya a kansa in annabi ya ce ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah sai su kuma su ce a targaba a millaci abdulmuttalab yanzu addinin abdulmuttalab ɗin za ka bani abokan banza abokan banza ka san in kana zaune da abokan banza sai kaddara ta same ka yi wala Allah kuna tafiya an yi accident a kan hanya kai ka samu rauni su sun fito kana ƙoƙarin mutuwa sai su ɗauko waya suna ƙoƙarin ɗaukan ka maimakon su lakkana ma la'ila illallah sai kawai waya za su dinga bidiyo suna bidiyo don su taho da shi gida suna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka bi yanzu ne muke accident wala ka ka duba wani rashin hankali mutum yana neman agaji kuma sai ga wasu wani waya yake ɗaukowa zai ɗauka kuma a facebook zai watsa jama'a su gani to don qur'ana usuli ba su da daɗi Allah ka tsira mu da qur'ana usuli نعم
ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ولا نكذب ولا نكذب بآياتنا wannan ayar ma za mu tsaya insha Allah mun zo kan gaba ne dama an nuna mu lokaci yayi za mu tsaya nan insha Allah in Allah ya kai rayuwar mu wani mako kuma ma dora abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah ta'ala ya tara mu cikin ladan wanda muka yi na kuskure ko muna roƙon Allah ya yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم وعليكم السلام na'am